أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم ولكني أراكم قوما تجهلون نعم
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurmu a markar ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na rabiul awwal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da tara ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul haƙaf na ga mun tsaya aya ta ta ishirin da biyar ko haka ne yanzu zama tashi aya ta 26 insha Allah kahin nan akwai tambayoyi na harko iya tambaya hukumcin rina gemanya da dalilin haka to shi magana ba gemu kaɗai ba ake magana rina gashi da gemu da gashin ka gaba ɗaya magana guda ce asali akwai ruwa ingantatta barakun sun zai abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Quhafa ya musulunta ba ma Abu Bakar Siddiq ya zo aka ce da gashi fari fas annabi ta gairu hazza sheb lakin jannibu sawad to jannibu sawad ku canza wannan hurhura hara amma a canjin da za ku mata ku nisanci baki wannan shine cewa ana rina gashi amma ba da baki ba kenan ba yambo ba ba wani baki ba tsoho ya koma yaro eh kurin a dangana kurin hurhura wata daraja ce a musulunci annabi ya ce dukkan hurhura ta hoto maka tana baka daraja martaba a wajen Allah subhanahu wataala ba kayan hurhura ga mu imani kayan da daraja ce a wajen Allah ba abin ka ba haka ba da kaga ka ganta daraja ce daraja ce kware tana da musulunci tana da daraja kware annabi ya yi magana fatara wanda mai hurhura a musulunci kware ɗaya ta hoto daraja ce haka ne ba kayan aibu bane ko kyama akwai kamar cikin tamar min albanin mulla bayan mai fike sunna ya kawo ra'ayi kan malamai kan rina gashi da baki ya kawo ra'ayin masu ganin cewa a idan mutum ya kurciya ba laihi ba ne in ta koma hara tsoho ne laihi albanin ita wannan ra'ayi ne canza ra'ayi ne canza nasi ne kura annabi ta yi a rina gashi amma a kaurace baki don haka kawo ta wani yaro ne rina tsoke da dona ra'ayi ne kurin mutum ya wadata kun da nasi ya karara ba wani tawiri kurin ka dangana kamar kurin gashi kun ya zama wuri allah baka lada shi ne kurin sai magana ta wani ke tambaya bayani kan hadisin bismillah arqika min kulli shay'in yudik ma'ana dai wannan ruwaya da yana ne magana addu'a ce ta ta rukuya mana da sunan Allah nake maka rukuya daga dukkan abin zai cutar da kai shi ne ma'ana wani kalmar da ka ambata a nan kuran sai maganar wanda ya yi algushu cikin examen na jarrabawa mai hukuncin wannan diplom kin ko shahada da ya samu ya yi tirishi to yan uwa kowa sani algushu a cikin jarrabawa laihi ne annabi ya ce mun gashi na falesa minna to yanzu abin da yake magana me hukuncin kudi da ya samu ta wannan shahada ke shahada asalin shahada tana maka shaida kana da martaba nivo kaza daraja kaza ta ilimi an aiki kaza ne kana da matsayin aiki kaza kuma san mahiyawa shahada an ga ɗaukar birebe ne ko baka ne ko ma abu mahi yawa ba da shi ba ne ba kaɗai za a baka aiki bayan wannan za a yi wata jarrabawa ta wannan aikin in ya zamanto wannan shahada kin kaɗai daga nan ka samu aiki kun baka da nibokin ko daraja kin wannan aikin baka da nibokin shi aka baka aiki tabbas ka ci haramu amma ya zamanto wannan diplom kin misali an baka baka kayi lahinti da shi amma ka yi wani karatu na wannan aikin da kake ka kware ka iya aka baka wannan aikin ka bai zama haramu can haram tana baya tuba ga Allah tunda wannan aikin za baka an baka misali an sai ma misali ko aikin likita da kai je ka yi karatun likita da kyau ka yi karatun karantarwa da kyau kuma ka samu diploma cikakke na wannan aikin to nan ba a ce can dan kai baka ka yi algushu a ce baka ka ci haram a an biya ka ne sakamakon aikin da kai kuma ka iya kenan ana baka kuɗi ne ba don shahada ka ba don aikin da kai aikin da kai in dai ka iya ka kware an biya ka sakamakon aikin da kai ba caka caron matsala a baka aikin da baka da baka iya shi da kyau baka koya ba ka ci wani shi daga ci kuɗin manza ala kulli halin a kauce ma algushu sai hukumcin rama azumi ko sallah ga wanda Allah mai cikawa wannan magana wanda ake dan samun sabani ma ba ita da man sallah ba mai ci a rama sallah ya dace wanda ya bar sallah shi mamacin in akan kuskure ne Allah ga gafarta mishi kuran da gangami ne a mai addu'a Allah ga gafarta mishi malahi ne babba wannan Allah ga gafarta mishi kuran Allah sallah da bai da gangami daga baya gyara amma dai a takaice sallah ba a rama ta kuran kowace ce wanda ake magana ramuwa azumi ganin nassin da ya zo an wa annabi tambaya akan wani ya mutu na wa iya da azumi annabi ya ce a biya mai bashin Allah shaida ce ma a biya kan dan adam to wannan yasa amma malamai game da kasomin nabi na salim haka naga da irin naga wannan cikin malaman hadisi arwajan albani sun ta somin nabi ya sun kawo masalar cewa don kadiba inda ake magana ramu azumi da annabi tambaya azumi ne na nazar ba na ramadan ba azumi da na bakance da mutum ke dora ma kanshi wannan shine wannan alhalabi ne alhalabi shi ne ke magana ya ce kenan a bincike da aka yi inda annabi ke ce a rama azumi ga azumi ne nazar wanda mutum ya ɗora ma kan shi ta bakanci shi ne ake ce a rama to amma sun tsaya kowane kin da ya a rama yan wa muhim cewa dai mu sani azumi wanda yake wajibi ba saɓanin a rama azumin bakanci amma azumin rashin lahiya shi ma kuma akwai wanda ba mu ce karama misali mutum bai lahiya cikin ramadan ya kasa azumi wannan cuta bai warke ba Allah mai cikawa to da azumin bai hau shi ba da rama shi azumin dan bai hau kan shi ba da rama tunda bai warke ba wanda ya mutu akan a cikin azumi ko ban azumi bai warke bai samu damar ramuwa to dama azumin Allah bai dora mishi ba balle a rama mishi kina wanda ake sabani wanda ya warke bai rama ba ya sakaki wannan shi ne an kai ba lahi ba ne wallahu ala sai hukumcin ta haza rukuya matajan ɗaukan rukuya kaman abin neman kuɗi ko sana'a kasuwa wani yan wani ga har wanda suka shaharanta sai kai bayani akan ta babu wanda ya yarda a ɗauke ta a zaman sana'a wanda suke yin nata can yan harko kurin zaman taimako ne addu'a ne a wa mutum ina ga har wannan wannan alwahid sani wannan alwahid albali yayi wanda shine dai shahar rukuya ta turanci ta waye ta magana ta wannan hirai dan dai wanda kwanta rukuya ga anzu shine shugaban abu a duniya dai shi sha shi ta kan abun wannan to wannan malami yayi bayani daga baya iyan hanzu haka a rayi Allah ga wata Allah shiga wata mishi yayi bayani yace jarrabawa da ya samu kan wannan aiki kan karantarwa wannan ya gamu da cika sami ya kuma da kurakure masu yawa ya ce halin tayi da ya na baya ya tuba ga Allah ga wanda tayi na magana wannan hira da ake da aljannu kaza waye maka magani wani magana a wuri kaza aka binne wani ne don ababan ya ce da ya tuba kansu kuma ya gane kurakuransu dan akwai bin hudubar shedan yarda da shedan da aljani malami kuma kaman boka baka bambanci da boka sai wannan hira ya yarda wani ya binne wani mai magani kuma a zo mai mara lahiya iya magana da bakin shi iya kama sunan wani kuma cewa aljani ke magana yan dan Allah yau irin wani abin da aka balle akan abokan adawa ko mace da kishiya da alwata da gangam dan sharri tana iya lafasan wannan mata ta ce wata magani kuma shayi sharri ne kurin ta mata ana rukuya ta san an magana magana ta tace wata magani ta kama sunan wani take adawa da shi balle magana mata da kishiya ina ka muku misali cikin yan uwa Allah shirye da su gaba daya wani cikin matan shi guda biyu da ta mashi lahiya da ta yi garin su sai yan uwan akira wani mai rukuya ya mata rukuya a rukuya aka ce ai kishiyarta ta binne kaza a kowar ɗakin wurin shiga kowar ɗakin mijin a nan aka binne abu suka taso da gari da wajen kilo 400 don abu ya wuce 400 aka taso aka zo nan garin da shi malamin da dan uwanta aka zo a zo a tona wannan wurin miji ya ci toni daki na karo ne yoshi aka tona aka salaya kunce lalle ana aka ce ana aka binne suka zo gidana dan wani zama yawa jina yawa jina shi wani abin shafa na ce ya ce malam ga abin da muke ciki na ce kai yanzu alama shi mai ruwan alama kana ruwan ahalar sunna amma ka zan boka ni ne bokan na karto jan albani da wani jabar wacce unwa kai karto kai boka ne ko da kai boka ne mai sa ce boka ne ta zama tambaya zama tambaya yanzu wa ka garin nan daga 10 kilo 400 na abu kai yarda magana aljini ya gaya maka an bin a wuri kaza kai yarda aljini ya akwai kunan garin haka da kudin wata da kai da dan wanta kudin garin kuka yarda magana aljini mai mutum da boka boka ne kai na cewa ne ta Allah dai san ƙarya ce aljani yake bokanci ne ta Allah a aka kashe garan a kashe garan hudu abin don ga mugun ma kashe garan ba ta zai gaskiya ne aljani ya mishi kuje kwashe ya yarda aka kashe aka dabbin jike ba abin da aka samu kaga ka ƙarya bokanci ko to irin wannan haka suke da yawa ga mutum yana kira sunna amma ya zan boka bai sani ba da haka kenan ya ce irin wannan hira aljinin da gangamin zai aka samu aljinin ma zai gama fitina cikin mutane ya kawo wannan kalma ya jewa ta gama al'umma da ya kai halakar da kai na haka kenan ya kawo magana a tsaurace wannan hira gaskiya ne korin kayan addu'a kayan rukuya kayan ƙur'ani da sunna in dai abin da ke hudu aljani ƙur'ani ne ya yi gudu muka to ya wa mutum tambaya da Allah da Qur'ani ko sunna da hira ko nake ko da aljani in dai Qur'ani na karanta mun hai gudu shikenan ba ai ta kallon Qur'ani akan ta azkar ki sunna shikenan amma wannan hira kuma ta sa ya zama sana'a kuma yace cikin nasiha ke mutane kar ku dauki abin sana'a idan zama sana'a kuna kai abin da ke kwana da a yau duk masu yin sana'a abin an koma bokanci da tarare irin na bokaye a taurara kaza a sha kaza ice kurin bokanci kuma ya gaya mashi aljani ya gaya mashi wallah ba da jimawa ba da yawa cikin masu yi kuma yana alaƙa da sunna yana alaƙa da sunna ya je yan uwa ta ce jinin mu guda na yi je bata lahiya tana tana da cuta ta tuberculosis ta tari an kai ta likita sai ya ta wurin wurin abin cutar tari ya zo rukuya ya ce ai aljini ne kaza kaza kaza kaza kaza na je ta ce mama Allah an sako mu ashe aljini ne nan ya zo na abu wani ma cika bakan ku ne ma ya zo ya ce ya mata ya ce ai aljini ne za mu mun kata gida ya ce gida ta ce sun kata gida wani malamin abokin a cikin mu yake ya kata ya ce a dawo rukuya ce ka gani ko me yawan sharin wai ta ce ga ma wannan rubutu ne ya ce a gama da jininta na haila Allah Allah wallahi ba wasa bane ba gashi rubuta a gabana ya ce a gama da jininta na haila a je abin da a zuba aina a makwantan garin malam Allah wallahi abin da a yin shi ba na bane hakika tun wani zo na naza kai da bokari daya san fursan ba wani kwanci haka wannan shine hadarin rukuya kuma dokar duna abin haka nan dokar ta sana'a kada kada magana aljani magana boka he ga ma ƙarya saka daji kuma ka yarda Allah shaida mu Allah shaida mu kuran kan ta ka sa guru da la ka koma buganci ta gehe daya kana ga ba wani sunna sunna dama dama shi wake ma aljani ya diba shiri ya batar da shi kana kai kai sunna kana sunna ko to kai zai dama kai yake nema wala da yawa ya tafi da su ta hanyar rukuya wala ai hatara kurin a karanta azkarakin sunna kuma wallahi tasiri yake wallahi wallahi wallahi tasiri na baka misali na wajen ka uku wanda ni na jarraba wallahi dama na taɓa yana misali ne zama misali abin da yawa kana ni gare ni wani dan uwa ya zo daga nami take ci dan wannan ya zo nami ya zo gidansu ɗan bariki nan wani shi da rana na zo gida aka ce an zo ana kira na me da zo suka ce malam akwai wani abokin mu ya zo daga nami jiya ya zo dare cikin dare kun iya ihu iya ihu ya duro iya ihu kurar ya ɗauke wuta kurar yana yanzu a kwanci bai magana ƙala na ce to me kuke so rukuya na ci aribin ya ba na sa masa kina na sa masa kina ta zan ce rukuya ya kan ana wannan ihun ana iya waye waye kana waye shine rukuya zu wannan ana wannan karatun ana daga murya shi suka ce duka rukuya na ce bin ya ba yace malam ta yayi abinda kun kalmar da ya uwayen a ga malam Iliya na ce fitina ce kenan na ce fitina kenan na ce shikenan zan je mai abin da iyar sunna inda ka ban nan iya muka ta yi gidansu uwayen suna zuna ko suna ta kuka da yanwon shi iya ɗaki jina kuna abu na ce na miya abin da na ayon kuɗaɗen da hadisai na mace suna na mace a damiya da na iya ba na wani wani wani ɗumin na mai na ƙarin ce to abin za a yi zan mai su uku na zuwa sunna zan mai su uku na uku ina zuwa zai na mai sha'ala zan mai sha'ala bakin bakwai zan mai sha'ala shi kenan wannan bawan Allah na taho na ce zan koma gobe da sahi da sahi na koma uban ya ɗauki ɗaki ya jira na yace malam wallahi kana hota har magana wallahi yace ya samu lahiya mu je muka je muka tire shi yace ga mun atar ma abin da ya same shi wannan ba ya warke ya ramana ya warke nan babu abin da ya wannan hirin dai ba ya kurma kin qur'ani da abin da ya mishi na biyu shi ma nan kusa ba da sadewa ba shi ma an zo a cikin wa ko mai rukuya ya bulaguru cikin halin sunna sun su da wuce same shi ba sai ma da iya wallahi mun zo malam wani bayanin da Allah daga nan ci annabi ya rukuya ba ya je ya dawo ya ce bin iya ba ya ce to mana kamar abin da ka iya ya ce to mu je muka tafi gidan shi kakan yaron likita ne babban likita ne kuma ya jima ya ce malam ya ce ni likita ne mana abin babu ganin shan lafiya ta kurin iya da alaƙa iska yaron a kwanci bai kala bai motsi bai magana kun fulat a kwanci na mai abin da na iya na azkarkin da ya zo a suna na kanin ce kuma wancan yanzu ku neme shi ni dai na nanawa wancan yanzu ku neme shi ɗaya kwana biyu na gama da shi kanan ce malam ya ce malam wallahi kana huta ya tashi zamana yawan wadda yawan magana yana warki ya yaran ya warki hira na mashi kuna kwanan kwanan ba wani kana hira zama ku na uku misali shi ma shi makoci na ne ina wani gida kayan kauro makoci na ne akwai yaro da sai yaron naga kwanan biyu ban ban ganin yara amma daga ana zuwa na tsaya ana shiga ana shiga ashe yar shiga ana mai magani ne ana mai abu bai wuto bai ce malam wallahi wani abin abin iska sai shi bugana tun shiga na huta ba je la ba sani ba ya shiga shi na wallahi muka shiga yaro a kwance Allah da namishi kwana ɗaya shiga ga yaro ya wuto ya wasa da yara me namishi ko kina kai ma kai sunna kurin kai kan da Qur'ani da imanin ka ko Allah zai bashi lafiya ba magana wani idan hira shirme ce ne hira wallahi ita ke tana baro mutane wallahi Allah shi da mu Allah ma bismillah ja amin ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم na'am وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى Mm.
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا na'am إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه wannan aya ta biyo bayan darasinmu na ƙarshe mun yi bayani yadda Allah ya halakar da adawa kuma na wannan magana annabi ya magana da ƙureshawa a wannan zamani da yake tare da su ana masa galgadin ga yadda ya Allah ya da wasu al'umma kusan ku yadda Allah ya gama da su in suka ma'ala tsagerancin da Allah ya gama da su shi ne Allah yake gaya musu wayannan adawa wala qad makannahum fi ma in makannakum fi mun ba su dama an tabbatar musu da da ni'imomi na abin imma ma makannakum amana ma abinda ku shi ne mana imana ma abinda ku ba a ba ku wannan dama ba kamar da ibn Abbas ke cewa kenan an ba su wadata da ni'ima da komi irin da ku na yanzu ƙure sha ba ba ku wani irin ba in dai ni'ima ce da daula da komi Allah ba su wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa faida kuma innan al'umma su ma Allah ce mun ba su ji da gani da zuciya ta lista tunani wannan ni'imomi ne da dan adam ke zama mutum ji da gani da tunani shi ba wani mutum dabba balle tunani to wannan ji da Allah ba su da gani da tunani ce fa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afaidatun min shay jinsu da ganinsu da tunaninsu ba abin da ya musu amfani yankon su ji aya su aiki ɗaya ta su ga aya su wa'aztu su yi tunanin gaskiya neman gano gaskiya ba ba su yi ba a wani wani nimomi manya masu nimomi nima ci uku masu manya ga ɗan adam amma ba wadda suka yi amfani da ita ko daya me ya ka haka Allah ce idh kanu yajhaduna bi ayatillah me amfanin hankalinka jin ganinka idan aka waye gari kana jayayya kana rigima game da ayoyin Allah kiran ba abin da jinsu ya musu amfani ko ganinsu ko tunaninsu don suna musu suna jayayya da ayoyin Allah kuma wa haka bihin ma kanu bi yasta'jun wannan mutane ai suna ta itina bi mata dago ta sun ce itina bi mata itina kuntum sadiqin ka kawo azab da kai itina bi mata bi mata itina kuntum sadiqin ka kawo azaban gaskiya na go to abinda suke izgiri kan shi a kawo a kawo na azaba ya tabbata kan suwa ku ne yanzu ku dauki hankali Allah ya ce walaqad ahlakana ma hawlakum min al-qura ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Allah ce wala kad ahlakana ma hawlakum min alqura da ana magana da qurayshawa a wancan zamani Allah ya ce mun halakar a geyin ku karkarar ku kaga dai samudawa ga sanan a yanzu mu ce a yanzu cikin ka abin kasa na geography suna cikin Saudiya hijr in adawan ne iyaka da ku ta Saudiya zai Yaman kusa da su dai duk dai abu ne in magana ce ta mutanen Lut ga ta nan da Palestine ce wasu garuruwa ne Allah ya hallaka da wasu al'ummomi a kewayenku a zagayen karkarku kuma su ma wa'annan wa wa sarrafna al-ayat Allah ya zo musu da ayoyi daban-daban kayan hallakarwa amma wannan tasrifin aya ba abin da ya musu amfani Allah ta wasarrafna al-ayata la'allahum yarji'un an zo musu da ayoyi da dama dan su komo daga rudun su komo kan gaskiya amma ba su komo ba falaula nasarahum alladhina فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
Allah ya ce falaula nasarahum alladhina takazu min dunillahi qurbanan aliha Allah ya ce ku diba wa'annan da Allah ya halaka al'ummomi ne sanannu Allah ya ce me ya hana wa'anda suka doka abun bautar me ya hana da azabar ta zo su taimake su su hana a halakar da su wanzu ka doka suke musu gabatar musu da qurbanakin suka doka abun bauta wani abun bauta ne wanne ne a cikinsu wanda abun bauta suke bauta ma wani zawar azaba ta kare shi babu wanda ya mi a wani komi bal dallu anhu Allah ce babu su lokacin zawar azaba sun bace ma babu su an halakar da adawa da samudawa duk wannan kuma girman na adawa da makaranta kan zai gabata wai ba ma a kwana ɗaya ba an yi kwana ɗaya biyu bakwai wuni takwas amma ba wanda ka musu agaji har Allah zan su gaba daya haka samu dawan haka mutane duka sanan dai kenan babu wanda wani abun bauta shi ka mai agaji babu su ma a lokacin wal azabal Allah ta wazalika ifkum ai daman in suka dauka abun bauta suke bauta musu daman kiran ƙarya daman ƙarya ce suka riki babu wani wanda yake da haƙƙin bauta suka riki daman ƙarya ce aka kirkira aka dauka aka bata haƙƙin bauta ifikun wa ma kanu yaftarun kin da mai kiran ƙarya ne da suka kirkire suka mai matsayin kaza ilaha ne mai ilaha kin kaza ne aka kirkira aka yanka amma da man babu ɗaya mai madogara ta kware ce an bota ne duk shirme da man nan kashe ne kenan kuma na yanzu don da ya kama wani abin bauta wanda ba Allah ba lokacin da Allah zai ka azaba in ta zo ba ne kare ka magana kenan idan azaba Allah ta zo ana kira ana wa'azi ne kayan ta zo idan ta zo ya ƙare nan duka wani abu da ke ce ana mawa'azi kaka yi kaza ka bar kaza ka bar ɗanbi abu da kake yi ana mawa'azi ana mawa'azi ne kayan kamun Allah idan azaba ta zo ba makautawa shi ne magana kenan kuran ci gaba وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين na'am wa idza sarafana ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran ka ambatawa mutananka lokacin da muka juya wasu tawaga ta aljannu Allah ya tura su zuwa gare ka don ba da sun zo ba da karan kansu bane ba Allah ya juya suka dole suka ji wannan sun je yastami'una alquran sun je suna shuraren alkurani yan wannan aya da irin total jin ruwa ingantattu bukari ko musulun da sanda wurare asalin sauka wannan ayoyi tsakanin isa da amsallar sallam da aljannu suna zuwa sama suna ciwo kaso sama suna ɗauko labaru da suka saba ɗaukowa su kama wanda suke bokaye da suke mama asalin bokanci ke mai asalin bokanci musulunci ko ƙur'ani yare bokanci da ana yi a ji a samu labari a in ya samo magana guda ta tabbata gaskiya ya karya iya kanta annabi ce suna zuwa suna kawo da suna kawo suke mu'amala da su sama suke yi tashi je su kurin kurin wannan abu aka waye gari bayan akwai annabi sallallahu alaihi wasallam kurin sun saba tashi a je a coka su sama a dawo kun sun wasu kun ana wuta wuta tana kaɗo su babu dama duniya ta rikici babu dama shiga wannan bai tada masa hankali cewa akwai wani abu sabu a duniya akwai wani abu baban za ba shi uban nasu iblis ya ce ku je ku binciko akwai wani abu sabo da ya zo wannan cikin yawo da suke ne ana yawo ana yawo suka sama annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a nakala wani wuri tsakanin maka da ta'if an ce iya sallah ta isha iya sallah suna wasu wani suka don an ce kowa yawo yake wani suka gan shi suka hada kira ku zo ku zo suka kira yan wunsu suka taru yanzu kenan wannan abin da suka zo shi suka ji sun zama na sabuwar basan da shi ba shi da makoma suratul jin za mu iya gano me yaƙi da su can ƙulhuhiyar ilaya قل أوحي إلي أنه سمع بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا نعم.
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يقولون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رمقا وأنهم زنوا وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا م- مسألة كنا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
حسبك ‘yan uwa amin ‘yan uwa a nan za mu ji aƙida waɗannan mutane mai wakana Allah ka ta ƙul ohiye ilayya annahu stama'a nafaru minal jin ka gaya mutanenka shi ma bai labari haida ga mishi an muni wahayi wasu tawaga ta aljannu sun ji wannan ƙur'an da ya karanta muku kuma faƙalu ina sami'ina ƙura'ana na ajaba suka yi shaida cewa mun ji wani abin karantawa mai abin mamaki kuma ya hadi ilin rushid wani abin karantawa yana shiryar da mutane ko duniya zuwa ga shirya don haka suka ce fa'aman nabi katse mun yi imani da shi walan nushirka bi rabbina ahada daga yau kin da mushrikai ne su ma eh daga yau suka ce har abada ba ma ƙara gama Allah da kowa domin yanzu sun gano sun gano girman Allah ya huce a gama shi da wani wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada suka ce domin lamarin girman ubangiji ya ɗaukaka ya huce allah bai ɗauki ba mace ko ɗa abin da ya wakana وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ونواوا أتكمو iya haɗin wata magana da ta ƙetare iyaka magana banza ga Allah ta dangana ma Allah abokin tarayya wa anna zananna allan taqula lil insu wal jinni wa ala allahi kadiba abin da yasa muka yarda suka ce da mu tsammanin mu baiwa mutum ko aljani zai iya tsagerantin da zai ma Allah ƙarya sai muka yarda aka gaya mana ƙarya muka bi yan wannan aƙida wannan tunani da yawa shi ya kai da yawa al'umma suka halaka har a yau da yawa mutane suna bin wasu malamin bata yi suke da gaske ne da gaske malin yake addini ne ashe ba addini bane ba bid'a ce shirka yasa su ba sa tsammanin malami zai ma Allah ƙarya wallahi wa a yau da yawa rashin ka suna kan bata sun rike bata suna yi bid'a ko shirka sun ki bari irin wannan tunani ne suna jin malaman su akan baiwa su yi ƙarya wallahi sai ku ku ta rigima su ku ta rigima amma sun tsaya malam ya ce masa ba haka bane wannan shine addinin Allah suna ga malam ba zai ba ƙarya ashe malam ƙarya yake magana kenan ƙarya suke suna ƙarya suna batar da al'umma suka ce wannan abin shi ya kai mu kenan muka yarda aka shirya mana ƙarya muka bi dan ba ma tsammanin wani zai ma Allah mutum ko ajan zai ma Allah ƙarya suka ce abin da ya wakana da وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا an waye gari mutane mutum da kimar shi da komi da daraja da hankalin shi da komi aka waye gari wai iya neman kariya wajen aljani ka lalace wannan abin da mutane ke wajen aljanu shi ya kara ma aljanu tsaurin kai da isa da jin kai sun kara tahiya mutum ya zo iya neman dogara iya rantsuwar iya komi a jinsu ka lalace kai suka su ƙara ɗagawa suke ji da kai su ashe zaune abu ne don mutum ɗan adam ya lalace wanda Allah sa halibar sama ƙasa wuya koma iya kiran aljani biyan shi bukata rauka ya yalu haka ka yalu dam da ya yalu kina kiran aljani kana ga kuma wai wa akwai biyan bukata kina lalaci ne lalaci na ga ɗan adam ya kira aljani duk girma aljani to wannan abun ya ƙara ma aljani aljani tsaurin kai lati wa annahum zannu kama zanantum allan ya ba'asa Allahu ahada yanda kuke tsammani kuma mutane marasa imani a ganin ku shikenan wanda ya mutu an kare ka zama kasa ka da gidan aqida su ma cikin aljanna akwai masu irin wannan aqida yanzu me yawa kana suka ce wa anna lamasanna sama fawajadna muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce yanzu mun niki sama da muka saba zuwa yanzu mun je kuma samu sama an mata wani tsaro na wuta wuta mai kunawa wani abu sabo ne suka ce wa anna la nadari a sharrun wuri da biyan filad an mara da biyan rubin mashada wannan abin da yawa kanin da muna zuwa muna kawo mata labaru yanzu an rihe cin kaso sama a sharrun wuri da biyan filad sharri ne ake nihi da mutanen ƙasa aka hana mu je am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin mutane ke san su da shiriya ne ya hana mu zuwa ga sama ashe shiriya ce to wannan shine asalin kenan qur'ani zawo shi ne aka rihe cin kaso sama to shine farta shine wannan al'amari yasa ke suke yawo a duniya musamman akwai matsala ke a duniya akwai matsala meye matsalan shine ake nema suka samu manzo sallama yana karatun qur'ani a wannan lokaci shi na alaƙi mamu labari wa idan sarafana ileka na fara min aljin lokacin da muka juya wasu jama'a na aljannu ya stami'unan ƙur'an suna shuraren ƙur'ani falamma hadaru ƙalu an situ na na karantar da mu kyakkyawan shurare ya aka yi wannan aljannu suka gano gaskiya suka shirya ga hanyar ka gafiya kamar haka ɗauke ta da suka je ana hayaniya ana hayaniya abu ya zo abin da ke nema suka ce an situ kun shiru an situ kun shiru suka ce kowa shiru ba hayaniya don mai neman gano gaskiya a tsaka yi shurara iji mai ake hori sun tsaya sun yi kyakkyawar shurare shi ta allaci allah ke cewa inna fi dhalika la dhikra liman kana
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
Allah ya ce inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid an yi wa'azi ne kan al'ummomin da Allah gama da su Allah ce wannan abin da ya gabata akwai wa'aztuwa wanda yake da zuciya mai tunani a wani sama ya ba da jin shi hu shahid jinka a nan hankalinka a nan kenan da haka ce u- u- amfani da magana da wa'azi ka ba da kunnanka da hankalinka to ga su mata suka an situ kun shuru nan sun sun bi umarni sun tsaya su yi shurare da kyau Allah ce falan maƙudi lokacin da annabi ya ƙare abin da yake karantawa na alƙur'ani tun sun gane tun bayan suke yi a wannan zawa guda sun gane wallau ila qaumihim mundiri yanzu sun kare ji zama guda zawa guda sun gane sun fahimta sun koma gida sun shiga su ma wa'azi gargadi sun zama masu wa'azi zawa guda dan sun tsaya sun fahimta sun ko kuma Allah Allah wannan abun Allah wannan labarin daga Allah ne labari ne daga Allah subhanahu wataala yake ba manzan shi labari ba annabi labari ga abin da ya wakana sun koma gida suna su ma galgadi zaka ce irin wazan suke me suka ce قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ya kaumana يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
wannan bi ba ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين na'am qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa sun kare sun fa'inta sun doka sun rike sun koma gida sun shiga sun zama su masu masu da'awa eh an wa haka sahabbai suka yare addinin musulunci a duniya wani zai zo kwana ɗaya kwana biyu a madina kun ya koma gida ya zama yi wazi kwana ɗaya zai yi biyu zai yi wani mazawa guda zai koma gida kudu cikin ya kare amma ya doka ya fa'inta ya tafi in wa haka addini ya da duniya za ka zo kai shekara kana ji ba abin da garki kun na zo na ji wa'azi na samu lada a'a lada kaɗai ba ka rike mai aka hudi ka zama ɗan kai sako na gaba kai ma haka sabbai suka yi wannan wasu wasu aljanu ne ake labari aljanu ne ake labari wani abin kwarai da suka yi Allah ki ba mu labari yan wa kullum na kai qur'ani wa ba kullum aka ba labari bane su waye ka waye kullum kaji labari ya huce kaji dadin labari a'a qur'ani ana kawo labarin al'umma su gabata ko na kwarai ko na banza kai a yanzu ake sakawa qur'anin ka dauke darasi daga wannan in abin kwarai ne kai koyi da shi in na banza ne ka bari shine ba kullum kai kuma kuma ci labari sun zo sun gane sun koma su kaiwa haka ne gana gaske magana ya ce gasu sun koma gida ƙalu ya ƙaumana suna gane ba zo ba ya mutanenmu inna sami'ina kitaban unzila min ba'adin musa muwa yau mun ji wani littafi wanda aka sabkar da shi bayan musa kuma wani littafi da sabko ba ƙaita baki musaddiƙa lima bai ne dai littafi ne iya gaskantar da littawan da ya isko kayan shi an ce nan mai alhali an san bayan musa ko isa ya aka yi ba su kawo ba isa suka ce musa in wanda ya sa abin addinai labarin annabawa annabi sa alaihi salam in ji zaman tana cikin ciko ne kumfilema ne na taura in ji kumfilema ne ba ta zaman kanta littafi aka ba musa akwai ababai da da aka hada ɗan gyara da wasu ababai aka kawo aka kuskure mu a cikin injil amma injil da taura ta suka tayya dan musa littafin isa taura ce da duka duka suke anan yanzu ke duwa nake bin isra'il duka annaba mun musa gaba da annaba mun isra'il dukan su a taura ta jigon su hatta daud zabura zabura ma kuma ce tana tare da taura kenan isa jigo littafin banu isra'il isa da sauransu a taura ce jigo littafin musa shi ne jigo sai aka magana musa ba su ka isa ba don shi ma iya ciki da abu guda suka tahiya suka ce mun ji wani littafi da aka sabkar da shi bayan musa ko musaddiƙan lima bai na dai wani littafin yana gaskantar da littata wanda isko kayan shi kuma ya hadi ilal haƙ can ka haka ko kuma littafin yana shirye suwa zuwa ga gaskiya shi ta suka ce fa'aman na biyu ko shi ta muka yi muka yadda muka imani ke tun sun imani su ma sun imani kuma wa ila tariqil mustaqim iya shirye zuwa gaskiya kuma iya kai mata zuwa ga hanya mustaqim kaga musulunci babu kwana saka ne koran eh addini sak sunna sak babu kwana dariqi mustaqim da kaje kwana kwana kai kai da ka kwana kai kai koran ka tahi mustaqim ne saka ne haka annabi ce eh iya kai ga mutane zuwa ga hanya mustaqim dan haka suka ce ya kawo mana ajibu da'iyallah wa aminu bi don haka suka gada ga matsayin annabin ko ga matsayin shi ko to don haka ya mutanenmu ku amsa kiran Allah ku amsa wa mai kira na Allah kira manzo Allah ku amsa mishi kiran shi ku yi imani da shi yin hakan ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku kuma wajirkun min azabin alim a gauta kurakuranku na baya da kuka yi kuma zai kare muku azaba mai tsanani in kuka amsa kiran dan sakon shi amma fa kuma Allah ya ji da iyalla duk wanda ya kuskura yake amsa sai kira ne a amsa sako a amsa kira ko to duk wanda bai amsa kira ba na Allah na dan na sakon Allah to sani fa laysa bi mujrim fil ard ba wani abu zai ce ya gagara Allah saman ƙasa ba ka da wata dama wani tsagerancinka ba mai gagarar Allah a saman ƙasa kuma wale salahu min duni auliya ba wani wanda za ka kama ya maka maganin kamun Allah in ka bar Allah su ce kuma wula'ika fi dalalin mubin duk wanda bai amsa kira ba na daidai bai gagara Allah kuma iya cikin bata ƙarara ya wani shi ne labaran aljannu a wajen shuraren alkur'ani akwai maganin ruwawi bukhari kuma sun inganta suna bayanin kaifiya cewa akwai wata ibn abbas iya kore babu kowa ta ibn mas'ud wani abin da annabi daga annabi sabi su sani ko ba sani ba an ce wannan gamin harko annabi ma bai da labari sai da aka mai wayi aka gaya mai wuce da kana sallar wannan Allah wasu tawaga ta aljannu sun zo shi ma bai san ba sun zo a nan lokacin akwai ruwa sun zo a nan ma ya ya ba sun ta wajen aljannu ya mutu karatu an ce wannan ba wannan sun zo daga baya zaba daban-daban misali cikin sai musulun cikin sai musulun abdullahi bin mas'ud ke cewa a makka ci wata rana kurin muka ne manzana muka rasa ko babar manzana ko cikin dare muka inda yake muka ta yawo cikin yan gidan yan uwa bai nan ce muka ta da hankalin an ɗauki shi ne an kashe shi ne an mai kishin gilla ne ya ce muka kwan bin barci ba muna ta yawo babu nan ce a ran ne bin barci mu duka sahabbai ba sai da ta ba ya ce muna yawo garin allah na wayewa sai muka yawo daga wajen hira shi kadai suka ce ya rasu lallahi mu yin kwana cikin sharri cikin tashin hankali rasu lallahi muna tsammanin an ɗauke ka ne an kashe ka ne ina ka ta rasu lallahi ya ce a abin da ya ka haka wata tawaga ta aljannu suka zo waje na kaji sana so in je in karanta da su alkur'ani shi ne na tun je tun da nake ta yanzu makare
ya ce muka tahi da shi annabi ya kai su wajen da aka yi harkokin aka yi karatun ce har da murhunsu na wuta da waye duk da aka yi aka yi abu an kare an kare karatu sun watsa sun tahi ga wurin da komi ga su magani kake sun imani su wanzu suna zawa suna zawa su ba su yi a ba su karatu nasu na musamman sun zo sun shirara kuma zan wasu wani abin kira cikin wani abin wannan gama wani shine wani ayat ta kawo labarin warko ne ma bayan shi sun rika zauwa daban-daban wannan ruwa cikin sai musulmi ce wata ruwa ta inganta ma ibn musulmi ta wata rana annabi muka wata da annabi sallama bayan gari sai ta ibn musulmi a ce annabi ya mun kurtu ya mai tire ya mai kurtu haka ya ce kaka tsallaka nan daga nan kaka tsallaka kaka je ko ina ka tsaya shi ya ce annabi ya gaba cikin duhun dare ne can yana shi ana hayaniya ana hayaniya tun ka ajiye wani sirri zasu zasu mai tanta ta kashe shi cin zabura sai tana ya ce hentuna ya mun kurtu yace hena zabura in je ga ka ajiye kashe shi hentuna ya mun kurtu he tsaya yace ne hin kasa zuwa yace ana nan he da garin Allah wa asaba ta yi annabi ya dawo ya ce ya rasulullah gaskiya hankali na tashi la ce caje sai mai mace bai mace kuma bai mace ba sallah ya ce ai lokacin gidan wani haye ne ina so in tafi kace mukan tsaya ta inda ka je kuwa da baga ka gama yawo da sun tafi da kai ya ce aljannu ne suka zo suna so in je in karantar da su shi ne je tun cikin dare muka yi ta harkoki aka ta karantarwa shi yanzu an kare kuma sun tafi kenan sun zo daban-daban wannan kuma wannan amma wannan shi ne zau harko suna neman mai suna neman mai duniya zuwa duniya mai ya zo a duniya sabo ashe annabi ne sabo da littayi sabo yanzu sun ji sun fa'inta sun zama to musulmi masu imani Allah samu da masu imani ba la ce gaba
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى
Bala.
بلى إنه على كل شيء قدير
nan kuma za mu shiga bayanin irin da Allah ke jan hankalin masu inkarin tashin kiyama ya za a yi suna ga ya za a ce mutum ya mutu ya zama ƙasa ya zama a ce a sake taro ji sabon halitta wani ya zo ya wa annabar wani takaka har da kashi a nan shi ya murjinci wannan zaka ce wannan zaka ce muhammadu wai a mutu ya zai lalace wai ya tashi wannan suna ga abu na kun a kwallo su bai yiwuwa a mutu a tashi kwallon shi na Allah ke cewa awalam yarau an Allah alladhi khalaqa samawati wal ard wa lam ya'i bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyil mauta bisa ga ku ba san ba da cewa Allah mahalicin samai da kasai wanda ya san mai ya kasai kuma lam ya'i bi khalqihin bai kasa ba bai gajiya ba wajen halitta sama da ƙasa mai wannan iko ya kasa ikon raya mutum bayan mutuwa haba in ma girma ne ai ma ana magana sama ba ba magana ku in ma har girma ne da wa an wahala ta maza a sha misali ai da halitta sama ta yi wahala kan tauku ba ma ƙasa ba da magana sama sama ya halitta sammai da ƙasa shi ne mahalicinsu to wanda irin wani ababen gaba daya kuma bai gajiya ba wajen yin su yayin cikakku a cikin tsarinsu kuma ku ya kasa halitta ku ya kasa tada bayan mutuwa bala Allah ke tabbatarwa wani abin da suke inkari tabbas zai wakana kuma ba ta doku bayan mutuwa ba innahu ala kulli shay'in qadir shi Allah ba mutu raya ba mutuwa ba Allah mai cikakken iko ne akan komi Allah abin da ya so ke yi ba abin da kika garish Allah ya ci gaba ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا مم.
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق Allah ce wunin kiyama za a bujuro ko a kawo wanda suka butulce ma Allah a duniya suka yi inkarin wuta babu wata lahira ba wata kiyama ga duniya ko ya kaza ya ka duniya ka ce ko babu za a kasu wuta a danna ko a musu gori alaysa hada bil haqq wani Allah ce za a ce a fasihirun hada am antum la tubsirun wannan ba gaskiya bace ba kun ce ƙarya ce ga ta ga kuka za wuta shin wannan ba gaskiya bace ba wata za a ce shin wannan shi ma tsahin ne in kun ga aya ya kuce ai tsahi ne aka muku wannan ma tsahin ne ko ba ku gani to yanzu a musu gori a tada musu hankali kuram abin da bai musu amfanin komai masu gane yanzu masu yata to anan qalu bala za su ce eh kiran sun yarda gaskiya ce to da gaskanta ta musu amfani a banza suka yi za su ce bala wa rabbina haka ne mun rantsa da ubangiji hada rantsuwa sun yarda sai na kiyama gaskiya ce tabbatar ta ce ta tabbata to qala fadhuqu fadhuqu al'azab kiran wannan yarda ta ku ba ta muku maganin komi za a ce ku ci gaba da ɗanɗanar azaba ko a muku wannan azaba bima kuntum takfurun dalilin butulce mu Allah kenan iman da bai amfani komai har yan waka hin taba ka gyara Allah ta taimake mu da gyara Allah kai mu rana ta yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين